رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من حمزه ونفكه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ودي ta tabbata ga Allah subhanahu wataala mai yawan ni'ima ga bayan shi wanda ya kaddara mana ci gaba da karatun da muka saba gabatarwa a kowace rana muna fatan allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana daga cikin ayyukan mu kyawawa yau muna ranar lahadi wuni na sha tara ga watan ramadan hijirar manzon tsira annabi muhammad alaihi salatu wasalam abin da ya rage mana cikin wannan wata shine kwana goma ko kuma sha ɗaya allah ya samu dace Allah ya karbi ibadunmu Allah saba mu daga cikin wanda suka tabe suka yi asara Allah ka samu daga cikin wanda duk abin da suka yi na alkhairi Allah ya karba Allah ka samu cikin wanda kake yantawa a bayan ka daga ne Allah ka taimaki musulunci da musulmi a duniya kaf baki daya da zuku da zalunci da kafirci a bayan kasa da wanda suke shugabancin su muna da cikin wannan sura mai albarka suratul rahman azza wa jalla inda darasinmu na jiya mun tsare a aya ta ashirin da uku ko yau insha Allah za mu tashi aya ta ashirin da hudu da Allah madawacin sarki yake nuna mana ɗaya bayan ɗaya ababen da ya halitta mana don su zamanto ni'ima a gare mu kuma muna amfanuwa da su a cikin rayuwa yanzu sai Allah madawacin sarki ya ce وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام bayan Allah madaukakin sarki yayi bayanin waɗansu teku guda biyu wanda a ganin idan mutane suna haɗuwa amma Allah madaukakin sarki ya sanya wani shamaki tsakanin su kuma Allah ya ce a cikin su ana fitar da lu'ulu da marjan tunda an zo da maganar teku ko maliya sai Allah ya zo da maganar bato ko jirgin ruwa Allah ya ce walahul jawari Allah ta'ala na gare shi halittar da yawa wato jirgin ruwa al-musha'at kuma ana aljawarin musha'ad manya-manyan jiragen ruwa irin hamshaken jiragen nan wanda idan an zo ana musu lodin kaya kafin a gama lodin da za su iya turawa daga inda suke sai a yi wata shida ana lodi ba dare ba rana idan suke je inda suka tsaya kuma za a yi wata shida ana sauke kaya to wannan ma kaga wata nimar Allah ce idan ka dauki allura ka saka ta a cikin ruwa za ta nutse amma ga katar jirgi an dora mishi abubuwa daban-daban an ɗora mashi kaya an ɗora mashi motoci an ɗora mashi kwantina-kwantina komai an ɗora mashi tsawon lokaci ana lodi amma kuma gashi a kan ruwa bai nutse ba gashi na tafiya filbari wato a cikin teku idan ka tsinka yace daga nesa kal'alam kai ka ce katar dutse ne ma'ana al'alam shi ne aljibal dutse wanda yake babba wani jirgin ruwa ka tsinka sai ka ce wani katar dutse ne yana tafiya a kan ruwa kuma jirgi ne wanda Allah ya horewa dan adam ya kirkira shi ya kera shi kuma yake safara da shi ta kayayyaki daga sauran gurare masu nisa zuwa gurare masu nisa وتحمل أثقالكم إلى بلد وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن وانا جراغان كنا ɗaukan kayayyakinku ne وتحمل أثقالكم kuna ɗora musu kayayyakinku masu nauyi daga wani guri ila baladin zuwa wani gari wanda inda ba wannan jiragen nan ta kunu balagihi ba ku iya ɗaukar wannan kayayyakin masu nauyi ku kai su haccan illa bi shikil abus sai da wahalar gaske lallai ubangijin ku mai tausaya ba ne mai jin kai da haka wannan duk yana daga cikin nibar Allah sai Allah ta'ala ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma ربكما تكذبان wasu ni'imomin da ubangijin ku ya ni'imtar da ku ne kuke karyatawa Allah ba mu karyata ko ne daga cikin ni'imomin ku bai imani da su sai Allah ba da sarki kullu man alaiha fan shikenan sai Allah ya zo bayanin wato al'amarin da ya shafi duniya eh wannan duniya da muke cikin ta ba bayani akan sha'anin Allah akan ta tabbatuwarta da kuma yadda Allah ya wadatu da ita Allah ce kullu man alaiha duk abin da yake cikinta yake kanta fan zai kare jami'u ahal ardi sai zahabu da wai mutuna duk abin da ke cikin doron kasar nan gaba daya zai tafi ya kare kwata-kwata duk abin da yake da rai zai zama to ya mutu wa kazalika ahlus samawati har abin da ke cikin sama ta ɗaya sama ta biyu zuwa sama ta bakwai komai zai mutu illa ba sha Allah sai abin da Allah ya so shi ne zatinsa kullaman alaiha fa duk abin da ke kan ƙasar nan da abin da ke cikin sararin samaniya ba wanda ya saura ba wanda zai yi saura komai zai mutu ne da haka wannan wata rana ce wadda tana nan ta ubangiji yake ba mu labari kafin zuwanta mu sani cewa wannan duniyar da abin da kake tarawa kayan aikin banza in dai nan duniya ne zaka bar shi ko ka bar shi ko ya barka ba abin da zai dawo sai mulkin Allah yasa yana daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba Allah kirari da irin waɗannan sufa yana cewa ya hayya qayyum ya badi'u samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram la ilaha illa anta bi rahmatika nastaghisu aslihi lana sha'ana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ayn wa la ila ahadin min khalqik annabi yana ba Allah kirari da irin waɗannan sunaye masu tsarki na Allah wanda duniya gaba ɗaya za ta zamanto wata rana babu komai ta zama fanko abinda ke sammai ya mutu abinda ke cikin ƙasar nan ko da kiyashi ba abinda yake da rai waye baka wajhu rabbik abinda zai yi saura shi ne waye baka wajhu rabbika dhul jalali wal ikram babu shakka waye baka wajhu rabbika abinda zai yi saura shine zatin ubangijinka wanda yake zul jalali wal ikram ma'abocin girma da ɗaukaka كل شيء هالك كل شيء هالك الا وجهه Allah yace duk abin da kake tunani kake gani ka sani ko baka sani ba halikun zai halaka illa wajahu sai zatin sa kadai ba abin da zai saura a duniya da haka wannan shine abin da Allah yake fadi dangane da ita wannan duniya da muke ciki abin da yake kasa zai kare abin da yake sama zai kare abin da ke cikin duniya zai kare kowa ma zai mutu duka za mu tattara mu koma zuwa gawa gare shi subhanahu wata'ala shi kadai babu cin girma da hukka sai Allah ta'ala yace fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Allah yace ya ku mutane da aljannu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban wadansu nimomin ubangijinku ne kuke karyatawa na'am يسأله من في السماوات والأرض Mm.
كل يوم هو في شأن yanzu Allah yana gaya wa mutane labarin shi mawadaci ne daga waninsa kuma kowace halitta talaka ce mai bukata ce a wajen Allah ba abin da ba shi da bukata a wajen Allah Allah bai da bukata a gurin kowa saboda shi as-samadu ne alladhi lam yalid wa lam yulad ba shi da bukata a gurin kowa kowa na da bukata a gurinsa duk abin da gani a duniya baya iya wadatuwa da kai sai in ya samu rahamar ubangiji ta'ala zai rayu to shine Allah ya ce yas'aluhu man fi samawati duk wanda yake cikin samai mala'iku da sauran halittu Allah suke roƙo bukatar su wal ard da abin da ke cikin karkashin ƙasa kowa idan ya tashi bukata wa yake nema ya bashi Allah duk wanda ya tambaye wani ba shi ba kuma ba zai samu ba da haka kulle yomin a kowane lokaci in time bantukaturar su bantukaturar ubangiji tabaraka wa ta'ala huwa fi sha'ani yana cikin sha'ani tsarki ya tabbata ga Allah kowane lokaci wani na tana roƙo Allah ya bashi lahiya wa yake jin wannan roƙon shi Allah wani a cikin dare a lokacin da kake bacci ba shi da lafiya wata naƙuda ta kama tana ce Allah ce makanni wata ciwon ciki ya kama tana ce Allah ka agaza mini wani talauci ya dame shi a ta ya Allah ba da arziki wani bukata ce gare shi ta daban a kowane lokaci kowa idan ya tashi wa yake roƙo shi ne Allah da aka yi sa'alu hunan fi sabawa duk abin da ke cikin samai Allah kaɗai suke roƙo a kowane lokaci wal ardi kuma kowane lokaci wayanda suke cikin ƙarƙashin ƙasa da wanda suke cikin ruwa hallo shi suke roƙo kulla ya muhu fi sha'anu a kowane lokaci shi Allah yana cikin aiki ne wani ne an ce raƙumai suka bace wajen hamsu daidai masallaci yana addu'a yana Allah ya dawo mashi da raƙumansa sai da wani kusa da shi kuma yana ce Allah ka bani jika hamsin da ya irga jika hamsin sai mai kamashi shi ta shi kakkara ba Allah hankali biyu ta yi daga aga ya shi bukatar ya ta biya ko sake Allah irin mutum ne tun da yana sauraron shi yana sauraron mutum kenan kan hankali ya rabu biyu haka wanda bai san waye Allah ba kenan bai san waye Allah ba amma sai ya bukata shi tabiya Allah ta karbu shi jika hamsin kada yake roƙo da haka shi kuma ta raƙuma hamsin sai ka to shira ta jika hamsin shira ta raƙuma hamsin kan hankalin na Allah rabu biyu sai ya lissafa jika hamsin ɗin tun da shira da zai ba shi ta hijika don ka karba ma Allah hankali biyu subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah shi kullu yawmin huwa fi sha'rin kowane lokaci dan tayin Allah yana cikin ayyuka ne ya ba wannan ya hana wannan a sauke wannan a dora wannan a ba wannan lafiya a jarabu wancan da rashin lafiya a sa wannan farin ciki a sa wannan bakin ciki a sa wannan dariya wancan yayi kuka haka kowane lokaci Allah yana cikin waɗannan ayyukan subhanahu wataala ba wanda isa duk duniya ya saurari kuka mutane gari ɗaya ba a lokaci guda ka iya sauraron mutane na gari ɗaya da bukatunsu a lokaci guda sauraron ka ɗaya ba mai bukatar ba ta shi kuma ala duk duniya yana kula da kowa a kowane lokaci yana sauraron kowa a kowane lokaci yana taimakon kowa a kowane lokaci kulle ya mahuwa fi sha'an a cikin kowane lokaci ubangiji yana cikin sha'adarsa yana cikin mulkinsa yana cikin zartarwa yana cikin hukunci tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala da haka waɗannan ayoyi suna nusar da mu ne suna nuna mana waye ubangijin da ya cancanta mabauta ma da gaskiya bauta ta ta gaskiya shine Allah shi kadai dan shi yana da aikin da ba mai irin shi yana da tsarin da ba wanda yake da tsari irin nashi yana da mulkin da ba wanda yake da mulki irin nashi yana da karfin da ba wanda yake da karfi irin nashi da haka shi kadai ya kamata ka dauki nau'in ibada ka bai kada ka ɗauki wani abu wanda yake da siffa ta ibada ka ba wani halittarsa idan ka haka ka kaɗi ka yi asara Allah ta'ala ya tsare mu sai Allah ta'ala ya ce فبأي آلاء ربكما تكذبان ubangiji ta'ala ce fa bi ayi ala ya rabbuku ba da waɗansu nemomin ubangijin ku ne tukazziba da kuke karyatawa daga cikin nemomin na Allah sai ya ce سنفرغ لكم أيها الثقلان tare furugu lakum Allah yana magana da aljannu da mutane ne a cikin ayar daman kamar da muka ce muku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sauko da sutur rahman sai da ya fara karantar da ita zuwa ga aljannu amma duk inda ya zo wannan gaba fa bi ayyi ala'i rabbikum wa tukaziban sai ce ya ubangiji mu babu ɗaya daga cikin neman muke da muke karyata mun imani da kai mun gode maka da ya zo karantawa sabon sai sun yi shiru har zo karshe yace ya kai aljannu suka fi ku iya bada amsa kyaukyawa ga ubangijinku suka ce ta yaya haka ya faru ya rasulullah annabi ce duk lokacin da muka zo gabar fa bi ayyi ala'i rabbikum wa tukaziban sai aljannu su yi magana ko kuma kun kyale kun yi shiru a dan adam ai tashin hankali ne mana in akwai wanda zaka samu butulu a cikin halittun Allah babu cikin babu kamar cikin dan adam shine Allah mai ni'imomi masu tari yawa duk duniya babu wanda aka wa ni'ima ɗan adam wallahi kuma shi kowa kafirce ma Allah da butulci yanzu mu zo mu diba mu gani ba wani abu daga cikin halittun Allah na ni'ima face dan adam ya fi kowa morewa idan kaga mota tana tafiya motar wane ce ta aljannu ce ta dan adam ce wanda ke tuka motar dan adam ne shi yake amfanuwa da ita idan ga jirgin sama ya tashi ba mala'ika bane ba aljini bane wanda ya tuka wannan jirgin dan adam ne fasinja ciki dan adam ne idan kaya aka dorawa jirgin nan kayan da aka dauka dan adam ya dauka kuma dan adam ne zai kaiwa ko da ya dauki ciyawar dabobi za a je a ciyar da dabobin ne dan a ciyar da dan adam da namansu duk abin da ya gani a duniya dan adam shi yake more rayuwa da wannan abin amma ya fi kowa kangara ya fi kowa butulci ya fi kowa kafarci ma ubangijin shi ya fi kowa rashin godiya ga Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce sana furgulakun da sannan za mu muku hisabi za mu ku bincike mu tabbatar da laifin kowa mu bai wa kowa sakamakon abin da ya aikata in alkhairi in ma shari aiwa sakalan ya ko jinsi guda biyu masu nauyi shi ne dan adam da mutum Allah ta sanar da muku hisabi ranar tashin alkiyama da haka sai Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wasu neman ubangijin ku ne kuke karyatawa na'am ya ma'shar al-jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu لا تنفذون إلا بسلطان wani wata rana ce da ake ce da ita yau malhashari ranar taruwa ranar da kowa ya tashi gaban Allah ranar da kowa zai zuwa Allah kamar yadda ya zo duniya abin nufi bawon zai zuwa Allah da arziki bawon zai zuwa Allah da difilam bawon zai zuwa Allah da gala saboda shi janar ne ko marishal ba wanda zai zo wa Allah da katon rawani saboda shi sarki ne na gargajiya ba wanda zai zo wa Allah da babban riga ko iya karin huladar shi yana alaramma kowa zai zo wa Allah furada kama khalaqnakum awwal ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة kowa zai zo shi kadai zindirkin shi kamar yadda ya zo duniya ba shi da ko dan kyalle a jikin shi inji Allah watarakatun maka wallaku wa ra'azurku da abin da ko tara a duniya na tufafi da sutura da matsayi da diplom da ilimi duk kun bashi a can baya kowa zai zuwa Allah shi kadai tsirara shi na kike mata yawmul hashar ranar taruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani za a tashi gaban Allah kowa bai sutura a jikin shi mata ba hijabi barantana da kabi maza ba riga ba wando barantana hula da gilashi kowa zai tashi gaban Allah tsirara zundur wadda ranar suna na aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah maza da mata a guri ɗaya ce mata eh kware kuwa maza da mata a guri guda tace yanzu ba'dhum bara kuma kowa yana ganin kowa ce eh kowa yana ganin kowa tace ya zabi da kunya ga sai kai adam ya ce ai al'amari ya wuce haka a ran da namiji bai san shi namiji bane mace ban san ita mace ce ba saboda bala'i da ke cikin wannan ranar to shi ne idan an taru kowa ya rasa da zai sa kai sai Allah ya yi magana daman jinsin halittun Allah mutane masu taurin kai da kuma aljannu masu taurin kai su ne suka fi yawa a cikin kowace halitta ɗan adam da aljani su suke da taurin kai ga Allah yanzu sai Allah ya kira waɗanda jinsu biyu ce ya mashi da jinnu wal ins ya ku taron aljanu maza da taron aljanu mata ya ku taron mutane maza da taron mutane mata yanzu ga shawara in ji Allah zai ba mu shawara ko ya ce in nisa tsatun an tanfuzu in kun ga za ku iya akan ku je ku ɓoye kowa ya je ya laɓe min akɗarin samawati wal ardi a cikin sassan sama ko kuma ƙasa to shi ke nan fanfuzu ku je ku ɓoye mu gani ƙasa nan duniya aka matsa maka sai kai gudun hijira ko daga wannan ƙasa sai ka koma wata suka boye daga wannan ƙasa babu hurumin a tsallaka a kamo ka a wata ƙasa sai da uzuni da aka kenan ka ka boyewa wanda ka ba laifin shi kenan sai ka zama to dan gudun hijira dama in turai ka je ka musamman in kana daga cikin masu iya aikata manyan laifi to sai a baka mafaka ya ce kai kana daga cikin dan gudun hijira a baka gida na gudun hijira a rika baka abinci na gudun hijira a rika baka sutura ta gudun hijira amma ta kaza kai dan gudun hijira ne saboda ka samu kayan gudun hijira ka buya can kuma laifi ke haka tsarin duniya yake ko a aina yana ba haka sha'ani yake ba dan adam ya saba irin wannan koyan ne idan ya yi laifi an rarrabo shi ya buya shi yasa Allah zai bashi wannan damar mazan mu da mata Allah ya ce ya ma'ashar jinni wal ins ya ku taron aljannu ya ku taron mutane inna tabatun idan har kun ga za ku iya a yau an tanfuzu akan ku je ku ɓuya min aka tsarin samawati a cikin waɗansu lunguna ko sassa na sammaikin nan guda bakwai ko kuma kuna da ikon za ku je ku ɓuya a wani lungu ko a wani kwararo ko a wani rami daga cikin ramin da ke cikin karkashin ƙasa har ƙasa ta bakwai to fanfuzu ku je ku ɓuya magani a ba mu gurin ɓuya don nan nawa al'amuran ba irin na nan ba ne ita wannan ƙasar an naɗe ta safisafan latarafiya iwa da wala'amta ba tudu ba gangare ba duwatsu in kin tsaya da gangare ki za ta gaban gwan duniya na ko'ina ba tudu ba gangare ba gurin laɓewa ƙasar an naɗe ta duwatsu an nike su sama an tsage ta ta abin da ke cikinta ya sauko an kwatsa gaba ɗaya ne ranar mahashar ne ba inda za ki samu lungu ko ɗaya ba tudu ba gangare shi sa Allah ce to in kwa iya kuje ku ɓuya a wani guri kuje ku ɓuya mai nan gari kuje ku ɓuya ba wani zai bai amsa kowa zai yi shiru Allah ya ce ina la tanfa zuna ayyo ba wanda ya sai ɓoye mini illa bi sir tsara sai da hujja hujja ce kariyarka hujja ce rigar kariya ran dai idan kana da hujja shi ke nan ka samu tsira wajen Allah in ku baka da hujja fa me hujjar menene hujjar ya kamata mu san menene sultani ke kai Allah madaukakin sarki da ya halice ka kuna da alƙawari tsakanin ka da shi me alƙawarin shine ka bauta mai shi kadai ba tare da ka hada shi da wani ba wannan shine alƙawarin da ke tsakanin ka da Allah shi kuma idan ka mutu da wannan Allah ya saka aljanna ba tare da ya maka azaba ba wannan ita ce hujja kadai duk wanda ya mutu baya wa Allah shirka a matsayin shi mai imani da Allah wannan shine hujjar da zai samu kariya daga Allah ya labe daga azabar Allah ba su so shi ba amma in ka mutu baka da tauhidi babu aqida babu sunna sai bid'a sai shirka sai tsaye tsaye la ilaha illallah wallahi mutum zai kuma mutum oshi mutaye shi ba mutum zai yi kukan da bai taba irin shi ba zai da damar da bai taba irin ta ba kuma wallahi zai danna da kudin shi zai sha azabar da bai taba jin labarin irin wannan azabar ba da shi sa Allah ya ce la tanfuzu na illa bi sultan ba ku da gurin gudu ba gurin buya ba gurin labiya sai dai in mutum ya zama da hujja kawai inda Allah Allah ya kai mu da hujja sai Allah ta'ala ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Allah ya ce wasu ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyata ya ku aljanu da mutane sai Allah ya ce yursalu alaykuma shuwazun min narin ونحاس فلا تنتصران yanzu shikenan ga aljannu nan da mutane a tare guri guda Allah ya yursalu alaikum ashwazun min nar sai ma aiko muku wani tahawwala quwwata illa billah wani irin karsashi ne na wuta wani irin hayaki hayaki na wuta Allah ta'ala zai rika aikowa kan mutane yana gitta su da irin wani irin ruwa tabbasashe wanda yake kai katin darma ce aka darka gata nan tana malalowa ita ma mai bara'in kura da azaba Allah ji kun faratan tasirar ba ku da wanda zai agaza mu da wanda ya nufo ka sai Allah a nan duniya da Allah zai sa ruwan sama ya barke daga wani guri ya malalo tana yi wa ko za su ce ka wanda sun iya ruwa za su iya taimaka maka da za ta wani bala'i ya zo daga sama kila akwai za a baka agaji turan nan gashi kana ganin halaka ce abin zai halaka ka amma Allah ya ce baka da wanda zai kawo maka taimako wanda baya iya taimakon wani mutum bai iya taimaka kansa da kansa ba to shine Allah madaukakin sarki yace yursulu alaikum washwadun min nar za mu aika muku wani shuwar wani harshen wuta wani hasin da wani tafashashen ruwa ko kuma wani bala'in hayaki na jahannama wanda yake mai kuna a lokacin kuna kallo bayan da zaku Allah ce falatan ta sai ba ku da wanda za su taimaka muku daga azabar wani Allah ya kai mu asa da haka sai Allah ya ce فبأي Allah آلاء ربكما تكذبان ya ce wasu ni'imomin ubangijinku ne kuke karyata ya ku mutane da aljannu فإذا انشقت السماء فكانت وردة yanzu كالدهان Allah yana ba mu labarin halayen ranar tashin alkiyama musamman yadda mujirman mutane za su shiga sai ce fa'izan a wannan lokacin da ake magana ba an taru gaban Allah ko to ishakatin sama wannan sama kin za ta tsage sama za ta tsage gaba ɗaya idan kin kalli sama za ta ga ga sama ta ɗaya ga sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai kowanne ba abin da yake kare ganinki domin sama ta tsatsage shi ne zan fahimtar shakatar sama a wata aya ta ala ce wani shakatar sama wa fahiya yau ma'izin wahiya sama za ta tsage a ran na ita ma allah maɗaukakin sarki ya mata wahayi ta taho ba ta da nauyin komi a wata ala allah ta'ala ce wa yau mata shakaku sama ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة a wannan تنزيلا ranar allah ke cewa sammai gaba ɗaya za su tsatsage ka ga sun taho kamar gajimare wani zuwa mala'ikatu tanzila za ku ga mala'iku suna sarkowa alkiyama kenan da an waye gari kin ga mala'ika na darawa kamar sojin fara taura da wasu kenan mai faruwa ta faru ganin alkiyama za ta tsaya dan sama za ta lalace ta tsatsage ta kece wa rujula mala'ikatu tanzila mala'iku su rika sabkowa ɗaya bayan ɗaya kaga mala'ika ya duro maka ƙarar sai mutum yarsa na zai sa kai shi ko in dai ba kana da tauhidi ba aka shiga uku da haka wannan rana Allah ya kiraye ta da abubuwa da dama da zai faru a wani gudu ya ce idan sama'un shakar إذا- إذا السماء انشقت ran nan sama gaba ɗaya za mu tsage ta inji Allah wa'azina وأذنت لربها za وحقت ta nemi uzuni wajen ubangijin ta tauhinta ma'ana da abin da ke cikin ta ta sako shi da abin da ke cikin sama ran nan za- Allah ya ce sama za ta nemi uzuni a ba ta dama ta amayar da shi ta zubo shi ya kwatse mu kwatse tare ga aljannu ga mutane ga marayiku kaga nan ku ai ina ga rayuwa za ta zama cikin tashin hankali Allah ka samu cika da imani da haka fakarar wadatar ka da har ranar sama za ta zamanto kai ka ce wani irin mai ake cewa launi za ta canza launi ta canza kala ta zamanto tamkal wani ruwa don tsananin lamshi ko kuma kaman gari duk taurin da suke da shi da karfin ranar babu- babu shi fahiyar yau mazin wahiya ita ma ta yi rauni saboda jin tsoron abin da zai faru a wannan tashin alkiyama ya Allah madaukakin sarki ce fa yau mazin فبأي آلاء ربكما da wasu تكذبان neman ubangijin ku ne kuke karyata ya ku aljanu da mutane فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا da جان yake kotun lahira ba ɗaya ce da kotun duniya ba idan mutum ya laifi ya kashi ƙara a gaban dudu za a ce kai me ya kawo ka me ka aikata a nan duniya kenan ko yanzu ga kan gaban kuliya yanzu me kai ya kawo ka da sai ka fara bayani in ga gada maka hudu gaskiya in gada maka hudu ƙarya ba mai tilasta maka haka shari'a duniya take ko ba haka ba kawai tambayar ka za to yanzu ga shi kai an kawo ka nan gurin ina ne nan sai ka ce dustu ne ko ka ce kwamsariya ne to wani laifi ka yi aka ba ku ji suna irin wannan abin ba a cikin midiya ba ko da darbari allah maka albarka sai mutum ya yi bayani da kai shi kaga da maka faɗi gaskiya kaga da maka faɗi ƙarya to lahira ba haka ba ne allah ya ce fa yau mai zin la ya sa'alu an zambi hira nan ba a tambayar mutum dangane da mai kai insin wala jahal dan adam ne ko aljani ba a tambaya dan rana ce wanda ubangiji tabaraka wata'ala saboda hikimar shi ya san dan adam akwai dubara in za a bar shi ya bayani to zai faɗa abin da ba gaskiya ba to sai Allah ya liƙe bakin yanzu sai a ce to gabobin jikin shi gaba ɗaya su ne za su yi magana kina Allah zai ce alayhi wa sallam ala اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون Allah zai ce to a wannan ranar da katimu ala fa sai mu liƙe bakunan su baki baya aiki rana ya gama aikin shi duk wani iya magana rauraro babu na kasimu ala afwahim za mu liƙe bakunansu wato kallimu na aidihim ai hannunsu ne zai bayani galibi abinda ɗan hada yake ada hada ne da hannu ake amsa da hannu ake badawa da hannu ake rubutawa da hannu ake gogewa galibi aikin ɗan adam da yake to da hannu ne to hannun shi zai bayani da kai shi hannunki shi zai wa Allah bayani abinda kika aikata a rayuwarki dan lakum ala an rike bakin gaba daya yawa wato kallimu na aidihim da hannaye ne mutane za su yi magana kuma hannun ba wai irin a duniya ba za ka ce a to irin da kurma yake haka haka a bayani zai dalla dalla hannun ba nuna zai ba zai bayani wato kallimu na aidihim Allah ya ce ba hannaye za su mana ishara ba a hannun zai rika magana hannun dama ya yi bayani hannun hagu ya yi bayani duk abin da kika taba dafa shi da hannun ki sai hannun ya yi bayani abin da kika taba rubuta da hannun ki sai hannun ya yi bayani ko da a cikin midiya ne ka san wasu suke shari amma a midiya za ka same ta ta hau ta sati ta yi habeci da hannun da ke rubuta wannan habecin za ki bayani ki ɗauko wani magana ko waka ta habeci ki tura a sati don ki ta mutuncin wani tauran na hannun shi zai yi bayani ki rubuta misal ko wasiƙa ko tiktok a ina kika rubuta shi to hannun shi zai bayani ko mu gane ba yawwa kin taka kafa ki kin je gurin malamin tsibu ko dan ina da kare ran da kafa za ta yi bayani kin yi tattaki kin je ki gidan wance kun zo na kun yi gurba wance ke da wance ran da kafa za ta yi bayani da ke agama aka taka aka je guri kaza aka yi badala aka tabga tsiya aka yi lalata to kawai da kanta za ta yi bayani har rawa in kin taba takawa in biki to ba sai kawai ta yi bayani eh mana nakatibu ala afwar tukallimu na aidihim za a liƙe bakin hannaye su magana wata shadu arjulu kuma ita kafa za ta yi bayani ta ba da shaida yasa da abin da za ka yi a duniya ka shirya wallahi ka shirya wata ran za ka yi bayani a to a nan duniya fa ake yin abu a ɗauki hoton shi ko a yi filiman abu kuma a jisi kuma wata rana zama tarihi manta ba ku labarin wata baiwar Allah ba a wurinta aka tashi aka yi badala ta yi rawa kawata ta yi rawa uwarta ma ta yi rawa aka ɗauki kasar irin mai zare aka aje wata rana kawai kawai ta zo zaki cewa wancan kaka lokacin armaki da muka cashe ta ce ke dai bari bari ɗauko kasar ki mu samu gari sai ku aka ɗauko ashe ta yi ɗanta lokacin irin mai ɗan shekara uku ɗin nan haka ya ɗan fara bayani ya san yara da daidai surutu ko ya koma gefe kawai ke kallon su ba su kula ba suka zo suka ɗauki kaset suka sanya cikin cd ne ko menene allahu alam suka kalla tun daga farko har ƙarshe inda aka yi rawa aka tashi aka yi tsiya da tsiyakuta aka yi batsala ashe yana kallon su a gama sai aka ɗauki wannan kasa aka sa a laida aka aka sa a cikin akwati aka ɓoye ashe ya bi ta aka inda ta ɓoye su kuna ma irin wannan yaran duk wani sabon labari in uban ya zo to so suke su gaya mai yaro baban shi na zauwa kawai ya zauna ya ce baba ya ce ya aka yi ya ce in gaya maka ya ce ya aka yi ya ce ai ko kaga lokacin mamma lokacin tana yal iska ya ce eh wani wakilin magana ce ya ce allah baba wallahi baba kai kaganta mamma ta mamma lokacin tana yal iska baba ko kai kaganta uba hankalin shi ya tashi ya ce me aka ce barin gwada kawai sai ta yi da gudu da gudu sai kuriyar daki sai ya gani ta aje kasar ya dauko ya ce za ka gani baba kawai sai ya sa ya danna ya ce kaganta lokacin tana yan iska a gaskiya faɗi ko ba gaskiya ba domin ya tsaye ba iskanci ba iskanci ne ta yi aiki shi yasa shi kuma a lokacin an daga an zama amira eh ta zama makaranta take zuwa ƙur'ani ake karantawa an bar wancan abin amma aka tuna kenan shi a ganin shi a lokacin mamashi ba ta yi wannan ba amma a da can ba tara yan iska kuma kaga ta yi eh za ka yi bai uban labari ya danna kawai sai ya kalla ga abin da faɗe ce wani kana gaskiya ne ya kashi ta wani a duniya ke nan ba ya da kuce ganin Allah zai manta da abin da muka yi ai wannan film kin rayuwar ki gaba daya wallahi sai an sa shi gaban jama'a kowa ya gani tun daga A zuwa Z rayuwar ki kam kowa sai ya ga abin da take abin da muke shi ba a wannan film din to sai in kin tuba ne Allah ya yi miki amma duk abin da kika san kin yi kin bari dan kin tsuwa in yan mata suna gana kace haba yara ku me kuka yi mu azabanin hmm to wallahi tuba wallahi ka tuba bari ne take ashe ba tuba bane eh to abin yana nan aje kawai abin da zai sa ayi fasai ayi goge kawai ki tuba ma Allah kice Allah mun yi kaza Allah mun tuba ki na dama kice astaghfirullah yawwa amma in ba haka ba duk abin da mutum ya bari abin yana nan aje shi yasa ku iya ganewa akwai bari akwai tuba wani abin kana yin shi damar ce ta kuce yanzu kai kawai baka iya ba ya wuce ka kabari to zunubin yana nan aje kuma abin an yi film din an aje za a sa gaban jama'a ranar kiyama kowa ya gani hannunka zai bayani kafa ta yi bayani fata jikinki ta yi bayani amma in kin cewa Allah kin tuba daga abin da kika yin nan to sai Allah ya sa a goge abin da aka tara a gurin na zulubi sai Allah ya bada shi lada saboda Allah mai rahama ne Allah mai jin kai ne yanzu da Allah a cikin nan naku wata da za a ɗauko rayuwarta ta shekara goma kaɗai da hira da take yi da badala da sakancin da ta yi a tara danginta kaɗai ba duniya ba danginta a sa a tele danginta su zauna su kalla da irin maganganun da take anya ta iya tashi da gurin kuwa wallahi ta ji kunya saboda ta samu wani guri ta suke ta yi abin da ba daidai ba ba ta so a ce uwata ta ga wannan abin balle babanta kanwa kuma ba ta so ta gani a ce shi kuma Allah yana da yana taskace mana abin da muke yi ne mun mance da wannan yanda ka san zaman nan da muke yi an dauki kasar kin shi an aje har tashin kiyama idan an sa za ga ga wanda can ga wani nan zaune ga Allah mana dan karatu haka rayuwar kaf take Allah ta'ala ya sa saka toro su rubuta كراما كاتبين وإن يعلمون ما عليكم تفعلون لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما Allah ya ce ku تفعلون sani wa inna alaikum tare da ku dinnan duk inda kuke a cikin gida a waje a cikin duhu da rana a bulaguro a cikin gari a gidan suna a gidan biki ina cike wani abu wa inna alaikum lahafizina kuna tare da masu na'a da masu filmaj masu arsire suna ɗaukar duk abin da kuke yi da abin da yake faɗi da abin da yake aikatawa kuma kiraman katibin waɗansu sakatarori ne masu kirama Allah ya ce masu daraja manya-manyan marubuta ne ba abin da za ka yi a ce sun kasa rubuta abin ya alamu da mata fa'alu duk abin da kake aikatawa wallahi sun sani ya sa ki shirya don kake tsammanin kin je kin shiga cikin yan uwanki mata ko kin shiga cikin dangi ko kawaye ki rika abin da ke ga dama ko kin je gidan biki galibi waɗansu na mance da Allah ba a gidan biki sai ga musamman aure sai ga ranar aure a gidan aure bangaren mata ba kowace ba ke sallah ba sai yan kadan shi sa aka samu wata amarya ai ana mata makeup ake cewa ko mene ne irin abin da ake wa amaran nan kawai lokacin sallah azhar ta yi ta jikin sallah ta ce kai sallah aka ce sallah ba a yau a ha ba ke ma a yau ba a yau ba ke ba sallah kai da ake muke ado na zuwa gidan ango ta ce ita wallahi zai sallah za ta yi har ta ba su haushi ita wanda take mata ana tace wallahi ni dai bazan yi asara kudi na ba idan kika je kika wanke wallahi bazan saki ba amma yanzu ta dauki mota ta yar walla ta kabbara sallah da ta zo sujada ta karshe bata tsaya kanta ba aka ciru da aka taba amarya ta sa kai ayyukan ajima ko ce ke ba ni mota ne ma wata ita ma ta dauki mota wata da wada wata kyarwa sallah Ah, amarya ta sa kai ta mutu yanzu a laburu kowa ta shi ko rududu kowa sallah zai yi ashe ta ji abin da ta ji ashe ita ƙarshen rayuwarta ne ashe lahazatan abin da ya rage mata 'yan segon da ne da 'yan mintuna ta zo zuwa ga Allah kuma suna so su hana ta sallah to sau da sai a ce amarya ba ta yi sallah damar ran dan uwar amarya babu damar sallah tana nan tana rike da sakokin ta kuɗi wanda ta amsa na biki kar ta aje a saci kawarta ba sallah ita uwar amarya haka ita ma amarya ba sallah kawarta tana zaune ana mata kumshi ita ma kumshi ko me ku ba ke ta abinda da kuke yin da ita ba ba sallah da yawa ranar biki ba sa sallah wallahi ni na sani ne da yawa ba su sallah illa ma rahimallah sai yan kaɗan daga cikin ku ba zuwa makaranta suna karatun qur'ani sun san Allah da manzon shi su ne kawai amma ga magari ba sa sallah ranar biki balle ma a ce akwai DJ za a yi kiɗa za a rausaya ko wata tana da tana diba irin shigarta ya za ta yi in ta wuce da irin rausayawa za ta yi ba tunanin sallah to wallahi wannan ma ashe akwai mala'ikun tare da ku a lokacin suna filmash wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya lamuna ma tafa'alun sun san duk abin da kuke aikatawa suna filmaji suna dauka suna dada bayanan yana nan za a sa shi gaban Allah ranar kiyama kowa sai ya gani har ma wance ga abin da kuka yi a gidan wance ga abin da kuka yi a bikin wance ga abin da ke kuma kin tana yakuta irin wannan me magana abin in banda tuba kakuri na ce ku na san ku muku yi ko ai ku duk malamai ne Allah kara muku imani eh masu yin ne muke so su bari wanda suka yi ada ko to shikenan su tuba su koma zuwa ga Allah Allah mai yahewa ne Allah mai gafara ne Allah ka gafarta mana da ka gashi dai ubangiji tabaraka wata'ala yana gaya mana abin da zai fara na taron mahashar ya mashar al-jinn wal ins in tatatu an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan ya ku taron mutane da aljanu idan ku iya ku samu gurin labewa a cikin karkashin sama ko a ƙasa ku je ku ɓoye Allah ya ce ba wanda ya ce ɓoyewa Allah ran nan sai da hujja hujja shine aiki da alkur'ani aiki da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutuwa akan tauhidi waɗannan sune hujjar dan adam zai jama Allah ran tashin alkiyama muna fatan Allah madaukakin sarki ya kai masa to wannan rana Allah yake cewa fa yawma la yasalu an zambihi ba wanda za a tambaye shi me kai shine zai bayani da kanshi aljani ko dan adam kowa zai wa Allah bayani da kanshi ne ba sai an ce me kai ba shari'ar duniya za a tambaye ka me kai in ga dama ka faɗi gaskiya in ga dama ka faɗi ƙarya a zana kuma abin da kai ka ce ƙarya ne kila ma kana da lauya wanda ya iya turanci ya sha turafiya ake ce ko menene ya zo ya ta zuba turanci ya ce kawai shari'a kama kun bayan da za a yi kai da ce an daga shari'a shi kwana kaza da wata kaza amma ya sha kwasun Allah ya albarka to lahira ba haka bane ba lauya a ba lauya lauya mara nan ta kanshi yake ba aboka kowa shi ne abokan kanshi da kanshi kai ne za ka bai kanka kariya Allah ya kai masa Allah ta'ala ya ce yanhu fabi ayi ala rabbikuma tukazziban fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban wadansu nemomin ubangijin ku ne kuke karyatawa يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام لا حول ولا قوة إلا بالله الله yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan al'umma a ranar tashin kiyama yuraful mujrimuna bisimahum za ka gane mujirman mutane da alamar da za su tashi da ita gaban Allah kamar mun tambayi Allah wata irin alama ce idan mutum ya zama to mujirmi zai tashi da ita Allah ya ce za a yi musu irin wani ɗauri ne fayu khazu bin nawasi wal aqdam za a gama wuyansu da hannayensu da kwabrinsu a ɗauri duk mutumin da ya tashi wa Allah yana mujirmi a ran nan kawa Allah ijrama ba ki jin magana ba ki bin dokokin Allah kina aikata duk abin da ya miki a zuciyarki san ranki san zuciyarki shine ibada shine abin da yake miki daidai to ra tashin alkiyama za a ganki da wannan alaman fayukazu bin nawasi an kama wuya an kama akadamu dindiniya idan sau da hannu an kulle an jefa mutum yana nan a zaune na jiran jifa na ƙarshe ashe akwai za su tashi gaban Allah dama a daddaure za a daure wuyansu da idan sawunsu da hannunsu a guri guda wannan wani irin dauri ne wani irin bala'i ya kai wannan bala'i shi yasa Allah ta'ala yake cewa a ran nan wala yusuq wa saqahu ahad ba za ka taba ganin wani wanda aka wa dauri irin daurin da Allah zai wa mutum ran nan ga mujrimai nan da alamomin su an kama ma'ana wuyan su da digadigan kawarsu an daure suna jiran sakamakon karshe Allah karka samu daga cikin su sai Allah ce fa bi ayyi ala'i fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wasu ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa da Allah ne imanta da ku ya ku aljanu da mutane sai ta hadhihi jahannamu allati yukazzibu biha almujrimun Allah zai fito ya nuna kowa jahannama ya ganta za a fito da jahannama yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tana da ragama 70 idan an ce ragama ina ga yara yanzu ba su gada ko burki tana da birkin da ake takawa dubu saba'in kowane birki akwai kawar mala'ika ya danna birkin hannu da na kafa amma wallahi ya ta jasa da ƙarfi saboda mai ta hango abinci ta ce allah ya mata alƙawari zai cika ta tana ganin mutanen gaba ɗaya ba za su su ta karin kubulo ba da aljannun a gaba duka wanda zai sa ta yi ƙara ta dan warto waɗansu ta haɗe mala'iku su taka mata birki ta dan tsaya sai Allah ya cewa jama'a hazihi jahannama wannan ita jahannama wannan dai idan kuna jin jahannama ana gaya muku to ita ce wannan ka san ku idan mutum ya ganta ai ba sai an gaya bai ba ko ya san mene ce allati yukazibu biha almujrimun wanda a nan duniya an ce akwai ta mujrimai sun ce ƙarya ne ba wani wuta da aljanna daga Kano sai Kaduna kawai in mutum ya mutu shikenan sai Allah ce to gata dai ita ce wannan wutar jahannama da kuke gani wanda a duniya in an musu wa'azi su mutane su ce ƙarya ce sai Allah ta'ala ya ce yatufuna bainaha wa bain hamimin an zaki ga su mujriman nan a wannan lokacin yatufuna bainaha suna kai kawo a cikin ita wannan wutar jahannama din tsakanin jahannama da kuma tsakaninta da wani ruwa da ake ce da shi alhamim wani tafashashen ruwa ne ruwa ne wanda an sanya jahannama ta tafasa shi ya tafasa waɗansu malamai suka ce idan ɗan wuta aka sa su a cikin jahannama to akwai wani bala'in ruwan mugunya da zai rika tsiyaya daga jikinsu ya kwararo ya taho ya taru a wani guri kuma shi ma da bala'in zafi shi ne ake ce da shi hamim kuma anin wanda yake mai kula shi ma shi kai shi kula yake wanda har Allah ya faɗi a cikin wata sura ya faɗi irin yadda za su tashi ba irin yadda ake shan ruwan duniya ba ne ya ce fashari bune shi fasharibuna shurbal hin za su sha wannan ruwan su ‘yan wuta ga bala'in kuna ya kai sai a ce ta kuma zo su sha wannan ruwan sai Allah ce fashari bune shi him za su sha ruwan sha irin na amali idan baka san da amali ke shan ruwa ba in ana ban ruwan laƙu baka je gurin zaka da ƙarfi ne yake jan ruwan sharab sharab haka da ƙarfi yake ja ba hankali yake sha ba to wannan ruwan ba za a sha shi a hankali saboda bala'in kuna shi lokacin da mutum ya sha ruwan duk karin cikin shi gaba ɗaya sai ya zube saboda ƙunish amma sai Allah ya ce wa mala'iku su ɗauka su tara su maida mai kayan shi don Allah wannan rayuwa za ta yi kyau ga ɗan adam a ce wannan ne kaɗai a lahira idan mutum bai ba Allah ba zai ci karo da wannan matsalar kare don Allah wannan zai idan mutum zai sa kai shi Allah ya samu cika da imani irin waɗannan bayanai da Allah yake duk da mu tsoraci wuta ne fattakun narin lati wa kuda hannasu bal hijara haka Allah yake cewa ku tsoraci wannan wuta wanda muke hura ta da mutane da duwar wasu ko idda da kafirin mun tara dawa kafire ne ba dan ku ba amma saudiya za ga musulmi a ciki saboda yawan saban Allah saboda rashin tuba saboda tsaurin kai saboda taurin kai saboda bari an ki bari ku yi an ki duk wani shi ne abin zai ja mutum matsala ta tashin alkiyama da mutum zai ba Allah da ya huta da mutum zai tsaya kan tauhidi bai ma Allah shirka da ya huta da mutum zai bi sunnan manzo Allah bai bidiya da ya huta amma ina da ƙarfi ana jan mu ana kira mu kullum akan mu ba Allah amma ina fadarewa Allah muke shi yasa Allah yake tsarotar da mu wannan rana dan mu shirya mata Allah ya kai mu sa'a sai Allah ta'ala yace fa bi ayyi ala'i rabbikuma da wadansu tukazziban irin neman ubangijin ku ne kuke karyatawa inda Allah ولمن خاف مقام ربه
kai جنتان
ai an zo gurin ko dama muka ce abin da zai da mutum wannan bala'i shi ne kawai saban Allah idan mutum yin tsoron ubangiji fa to shi kuma ga abin da yake da shi shi ma a bangare da ka Allah ka samu daga cikin wazin tsoron ka Allah ya ce wali man khafa maqama rabbih ga duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijin shi ranar tashin alkiyama yayi sallah a cikin lokaci yayi azumin watan ramadan yayi istighfari yayi hailala yayi haukala yayi duk abin da Allah ta'ala yace ayi ya kiyaye dokokin Allah ya bar abin da manzon Allah yace a bari yayi abin da annabi ya zo da shi to shi kuma jannata ne yana da aljanna guda biyu aljanna ma guda biyu ba ɗaya ba kun san aljanna gida gida ce ko kofa ce daban-daban har gida har gida takwas kala daban-daban Eh, wata aljanna kaga da wanda kace a wannan sai annabawa ai a wannan sai manzanni kamar kwamfule ne akwai kayan da hannun kake ka sanar ba da ne ke bane an baka ba ba za ka sa ba saboda ka san ya fi ƙarfinka sun ba yawa to aljanna gida-gida ce ƙofa-ƙofa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin kowace aljanna ga irin abin da ke cikinta na morewa da jin daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam bayani sai na abubakar saboda kwaɗayin shi na shiga aljanna sai ce ya rasulullah wai yanzu a cikin al'umma a cikin mutane akwai wanda za a kiraye su shi ta kowace kofa ya shiga aljanna annabi ya ce mishi akwai ya ce kai kana daga cikin su ma ki sai da abubakar ko ina yayi rajista tintini yayi reservation yana da komai a cikin kowace aljanna a cikin jannatul ma'awa akwai gidan shi a cikin jannatul firdaus akwai gidan shi a cikin jannatul na'ima akwai gidan shi akwai jannatul aliya can ba akwai gidan shi tuntune ya saya ya biya kuma Allah ta'ala ya riga ya sallama mishi sarki ya tabbata ga Allah da ya daga cikin mazaje da mata sun yi wa Allah aiki Allah ya yarda da su ya hore musu waɗannan gidajen na aljanna to shine Allah yake ba mu albishir yake kwadaitar da mu mu da muka zo daga baya dan mu ma mu dai yace waliman khafa maqama rabbi duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijin shi ya kiyaye dokokin Allah duk abinda Allah yace a bari ya bari abinda Allah yace ayi yayi ba taurin kai Allah yace an kalkiyama ta tsaya ai jannata ne shi aljanna bi ma gare shi ba dai ba Allah ka ba mu waɗannan aljanna gaba daya da haka Allah ya ce fa bi ayi ala rabbikuma فبأي آلاء ربكما da wasu تكذبان nemomin ubangijinku ne kuke karyatawa ذواتا أفنان aljanna guda biyu da za a bai mutum idan ya ji tsoron Allah Allah ya ce zawata afanan ma abota fannoni ne guda biyu ma'ana tana da fanni daban-daban abin nufi abin da ke cikin wannan aljanna babu shi a wacce kama a gida ne mutum ya kira bela guda biyu sai ya zo ya tsara gidan ya tsara ɗakunan a tsara kicin dama ɗan adam dai in ya gida dole sai ya gurin cin abinci ko da gurin dafa shi kuma a yi gurin za a je a zabda shi in an ci bakin rayuwa ke na fita duniya to duk da aka zaga ya sa waɗansu abubuwa na more rayuwa waɗansu don ya ci wasu don ya zauna wasu don ya kalle su wasu don ya amfani da su a lokaci kaza amma wallahi duk yadda za ka yi a duniya ko in kai wani gidan to dole abin da ke cikin wannan gidan halin su ka irin shi a can ko ba haka ba a nan in kai dush wancan ba ka yi ba don ba ka yi dush ba in ka samu matsala cikin dare ina za ka to amma aljanna sai Allah ce zawata afana ma'abociyar fannoni ce duk abin da ke cikin wannan aljannan na jin daɗi da morewa to a watan babu irishi abin da ke cikin wannan hannu a watan babu irishi wai babin ba dan babu bane a an yi abin da ya fi wancan ne ya ɗara wancan ne an yi abin da ya ɗara wancan aljanna ne a cikin wannan shi yasa ba a dawo da wanda ba an koma baya haka ce a yi shi hawa hawa ce duk wanda ya ji tsoron Allah yana da wannan alƙawarin tsakanin shi da Allah Allah zai bashi aljanna Allah zai baki aljanna kuma zawata afanan aljanna take da nau'in abubuwa daban-daban abin da ke cikin wannan aljanna ba shine a cikin wancan ba duk kuma Allah yayi ne saboda bi da adam ya more rayuwar shi Allah ya kai wasa sai Allah ta'ala ya ce فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ya ce da wasu ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa kai ka ce mutum zai iya tunani ce to yanzu na an ce kowace abin da ke cikin ta daban-daban to me a ciki sai Allah ya fara zara abin da ke فيهما عينان تجريان yanzu sai Allah ya fara bada labari yace fihima a cikin kowace ɗaya daga cikin biyu aljannan ainani akwai waɗansu ido guda biyu misali a ce akwai wani tiyo biyu tajariyan kowane lokaci abin da ke cikinsu yana sarki yana kewayawa yana gudu baya kakkautawa da haka Allah sai ce fa bi ayi ala ya rabu kuma فبأي آلاء ربكما
da wasu تكذبان nimomin ubangijin ku da kuke karyatawa kaga mutum ya karanto shikenan a cikin wannan famfan da ke gudu ko korama da ke gudu ko ido da yake gudu to ko da meye da mene ne a cikin su shi Allah shi kadai ya sa abin da ya tarada a wani gurin da ya gaya mana akwai alharin min ma'in akwai alharin min kamar akwai مثل alharin الجنة التي وعد المتقون misalin aljanna da Allah ya tarada masu takawa sai ce mi فيها أنهار من ماء غير آس Allah ya ce akwai wata korama ko wani kan famfo na ruwa ne wanda yake baya lalacewa Aha.
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه akwai wani kuma kan famfo ne ko kuma wani marmaro ne ko kuma wani korama ce kawai talabar ce wani irin nono ne na musamman wanda in an ce nono ne za ka iya gane amma nan yadda ka yi tsamu baya lalacewa bukin shi bai canzawa a kowane lokaci yana da irin wani daɗi wanda sai Allah kaɗai ya san wani irin daɗi ne a cikin shi Allah samu shi aha وأنهار من خمر لذة للشاربين akwai wani kuma abin da ke cikin shi kawai kamarin wata irin giya ce giyar sai Allah ya ce lazzatin mai daɗi ce da sha daga masu shanta sai na hudu وأنهار من عسل na hudun مصفى Allah ya ce akwai alharin wani kuma shi na hudu abin da ke cikin shi asalin wata irin zuma ce ta musamman musaffa tatacciya ba irin zuma duniya ba to Allah ya ga dama kuma sai ya ce akwai wasu aina ne ta jariya akwai waɗansu kuma wanda su kuma ido ne guda biyu ko famfo ne guda biyu suna kai kawo ba sa yankewa don su neman ubangijin ku ne kuke kayyatawa sai Allah ta ce fihi ma min kulli فيهما fakihatin من كل فاكهة زوجان a cikin kowace aljanna daga cikin aljanna guda biyu shine ma'ana fihima cikin kowace aljanna daga cikin aljanna guda biyu da aka tara da masu tsoron Allah min kullu fakihatin akwai kowane abin marmari fakiha abinda mutum yake sha'awaci ko yake sha'awar ya sha daga cikin abinda dan adam yake dandana wa yaji dadin sa ko ya tauna ya ji dadi to Allah yace zaujani shi ma kala biyu duk abinda zaki ci a aljanna to Allah ya tara da miki shi kala biyu ba kana ɗaya ba a cikin aljanna akwai fakihatin zauja abubuwa na marmari wanda kuma kala biyu ne ga wannan ga wannan sai mai kuma فبأي آلاء ربكما da تكذبان wasu ni'imomin ubangijinku ne kuke karyatawa ya kuma tsare da aljannu sai Allah ya ce متكئين على فرش بطائنها من استبرق مم.
وجنى الجنتين دان ka san da adam idan ya ce koshi yana son hutawa ko yana son shimfiɗa yana son ɗan kwanta ya huta ya ce ta'aban wai ya sha wuya haka ya ce mutaki na ala furushin ɗan azana za ka sun gida a kan wata irin shimfiɗa ta musamman ba fa'iru ha mun istibura ƙarƙashin wannan katifar ba an sanya shimfin ba ne ko wani ciyawa ko wani abin da aka sarrafa shi don ya lafci a istibura ne wa jannar jannata ne da banda wannan kuma akwai waɗansu aljanna su ma guda biyu wanda suke kusa su aljanna ce wanda Allah ya abata ta aljanna makusanciya ga wanda zai shige ta Allah ka samu daga cikin masu shiga sai Allah ta'ala ya ce فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah yake maimaitawa ya ku mutane da aljannu fa bi ayi ala'i rabbikuma da wadansu neman ubangijin ku ne tukaziba da kuke karyatawa Allah na mutun da mun samu aljanna guda hudu ai mu tsaya a nan ko ai sun ishe mu Allah ka samu cikin waɗannan aljannoni da aka zana Allah ka samu daga cikin waɗanda za mu shige ta Allah ya kun sani ko ba ɗaya muke da sabon manzon Allah ba su yadda suke tunanin aljanna gani suke kamar ba sun shiga saboda sun yi ayyukan alheri sun ainihin bauta ma Allah yadda Allah yake so sun yi da'a ga manzon Allah gani suke magana aljanna ai an riga ma an kare insha Allah za su shiga suna da irin wannan yaqini ya samu wani ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matsala annabi ya ce mishi me matsala ke ce idan muka je lahira in muka shiga aljanna kai kana can taka aljanna kololuwa ni kuma na can kasa kaga bai da layin ganka yace in na tuna wannan rashin ganin naka shine sai bakin ciki ya mamaye ni wannan shine damuwa ta kawai kaga shi wai ba ma shiga aljanna bai ki tunani a in an shiga aljanna ya kasa ganin annabi shi kawai ke damu shi sai manzo Allah ya ce miki almar'u ma'a man habba yawmal qiyama shi mutum ranar tashin alkiyama yana tare da wanda yake kauna yana tare da wanda yake so ranar tashin alkiyama ashe so ibada ne duk wanda kake son shi zaka tashi da shi ranar tashin alkiyama zaka kowa ne ya so wanda yake so kina son dan funafune kaza ko kuma yan funafune kaza tana burge ki to za ku tashi tare ranar kiyama kai kuma kana son dan balo kaza yana burge ka ko aha saboda ya iya taka balo kai ma za ku tashi da shi ranar tashin alkiyama wanda ya shirya film kaza shi yake burge ka kana son shi eh za ku tashi tare da shi ranar tashin alkiyama guri daya zaka mutum kowanne ya kalli waye zai so a duniya ka so mutanen kirki sai su zo maka tsira ranar tashin alkiyama ka so mutanen banza su zo maka bala'i ranar tashin alkiyama muna fata Allah ta'ala ya samu cikin mutanen kirki mun ma san mutanen kirki ba su kyabar mutanen banza kuma Allah ya sadda abin da za mu yi dan Allah kuma Allah ya karba mana Allah ya yi mana kurakuran mu da biya mana bukatun mu da alkhairi duk wanda yake cikin damuwa Allah ya yi mishi muna san lafiya Allah ka ba su lafiya akwai tambaya ne